الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu wato muna karewa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo mu wannan rana ta juma'a wato shida ga watan jimadal akhira a shekara ta 1446 wanda bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da wato shida ga watan wato wancan biyar ga wata wato na hijira kenan wanda ya daidai da shi daga watan wato sha biyu shekara ta 2024 miladiya don ci gaba da wato mautu'i wanda malam ya ɗauko shi tun bara wato wanda ya ake masa take da alistiklal wato mulkin au istimar afwan abil istimar wato wanda malam ya ɗauko shi tun bara wato mai fassararsa shine mulkin mallaka kenan a hausance wato mulkin mallaka wato a sati da ya gabata idan ba manta ba mun yi zama na goma sha ɗaya wannan kuma shine zama na goma sha biyu in an haɗa shi hadda na shekarar da ta gabata kenan a malam ya tattauna mana abubuwa da dama har ya taho ya taho har ya zo kan wato yadda 'yan mulkin mallaka suka shigo ƙasashenmu kuma da me suka fara akwai abubuwa daban-daban da suka shiga ciki suka don su wato rikita mu su kawo mana matsaloli daban-daban to wato mala ya zo akan mataki na farko da ya shigo tunda da suka zo sun samu addini kuma sun samu al'adu sun samu yarurrukanmu to yanzu wato mala ya shiga maudu'i na farko shine da suka zo sun shigo fannin addini ya aka suka ɓata shi malam ya fara mana da wata mazhabar da ake cewa al'ilmaniya ko almaniya malam yana ciki wancan sati ya mana bayani masu yawa kusan ma ya kai ƙarshen matsalolin da aka gabatar a cikin wannan fanni sai dai ina jin malam zai kawo abin da ya shafi alfulul abin da za a fuskanta wajen warware wannan matsaloli da suka haifar a cikin wannan bangare kenan ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ko da malam malam Allah ya tafaddar bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Bonferai da take nan birnin Yamai a jamhuriyar Nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci waɗanda suke kallon mu ta kuma yanar gizo-gizo ta sadarwa su ma muna musu gaisuwa ta addinin musulunci da na cikin ƙasa da kuma na wajen ƙasa a duk inda kuke a duniya to bayan ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina a gare shi da kuma salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da alayensa yau kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari mun sake haɗuwa da ku don ci gaba da wannan wato maudu'i mai tsananin faɗi kwarai da gaske wanda yake da alaƙa da al-istimar wanda in za mu fassara shi hakikanin fassara shine wato mulkin mallaka sannan kuma da al-ihtilal mu fassara shi da mamaya bai dace mu fassara shi da rayar da al'ummomi ba domin ba wani alkhairi suka kawo ma al'ummomin duniya ba to a satin da ya gabata ko sassutukan da suka gabata mun ɗauko ɗaya daga cikin hanyoyin da suka bi na yakar addinai musamman kuma addinin musulunci ko ba haka ba to ba a kai ga wajen da za a ba da hulul ba saboda hanyoyin da suka bi na yakar addini suna da yawa ita ilmaniya kamar hanya ce ɗai daga cikin hanyoyi na ɓata addini a su yi tasiri a ciki kenan yanzu hanyoyin da saura su ma hanyoyin za mu yi ƙoƙari mu faɗi da dama daga cikinsu sannan a ƙarshe sai a faɗi waɗanne hanyoyi za a bi wajen tunkarar waɗannan matsaloli bi iznillahi ta'ala a yaƙe su mun gane wannan ko to yau abinda za mu tattauna akan shi shine wato cikin hanyoyin da turawa suka bi suka yaƙi addini akwai wato ɓangare guda hudu manya na farko abinda ake kira arrawabit al'arba'a na biyu akwai almimat al'arba'a na uku akwai almanahij da almustalahat da annazariyat da alittihamat an gane ko sannan kuma na hudu shine arkanul islam da arkanul iman kaga ba kaɗan na ba malam to don haka dukkansu shi yasa nake cewa wannan maudu'i ko da za a ja shi shekara goma ba maudu'i wanda zai kare haka kai tsaye ba saboda ɓangarorinsa suna da yawa irin maudu'ai ne wanda suna da tsauri ana iya jan su lokaci mai tsawo saboda suna tare ne da rayuwar al'umma ta yau da gobe amma da yake ba wannan maudu'i na al-istimar ɗaya muke da shi ba akwai wasu maudu'ai da kamata in akwai rayuwa Allah ya muna tsawon rayuwa su ma a taba su amma shi wannan din a tabo bangarorin sa masu yawa yadda kamar fitila ce kamar yadi yawa ne za a yi to yanzu sai mu fara da arrawabitul arba'a arrawabit jam'i ne na rabita rabita kuma shine daure abu rabata yarbutu ya daure abu ina ganin malaman lokacin sun ce kuma ana cewa rabata yarbitu an gane fa'ala yaf'ilu kenan amma wanda alqur'ani ya zo da shi shine yarbitu an gane ko ma'ana kenan fa'ala ya fa'ilu shine qur'ani yazo da shi qur'ani bai zo da rabata yarbutu ba duk da yake akwai shi a larabci kenan ba wato tana yi wa alqur'ani bai amfani da wannan lugha ba amma laraba suna amfani da ita ina fatan an fahimci ni sanin abwabul af'al kuma yana da muhimmanci saboda wani lokacin wasalin zai iya canzawa ma'ana ta canza wani lokacin wasalin zai iya canzawa ma'ana ba ta canza ba to kaga in mutum bai san wannan ba kaga akwai matsala ina fatan ana fahimta ta ala ayyati hal روابط ربط يربط شيني قرآن يزول شي الله سبحانه وتعالى يتشي إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بهاي فير النبي موسى التي من دور زوجيرتا نا الربط المعنوي با حسي با كما يدعي جاء أن دور أوري كو أن كل أوري أي بابا نتبقى نيجي دا أكا دورة الله سبحانه وتعالى كما يكي تشي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أصحاب الكافي أن دوري زكاة سو سنكم أتكن سورة الأنفال الله يكي تشيوا واتو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كو مردفين أو تقراء وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم كاغنا الله يدوري زكاتنكم ta kaga rabata yarbitu mun samu rabata rabatna mun samu yarbitu wal yarbita bai ce wal yarbuta ba to kaga dole ne ɗalibin ilimi ya san ilmin mukka suna da alaka da alkur'ani kai tsaye cewa kamar ilmin sarf ko ilmin lugha ko ilmin nahaw ko ilmin balaga ko ilmin adab bai da alaka da alkur'ani ko bai da amfani wannan wani uslubi ne wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya dawo kan shi ina fata ana fahimta ta domin su waɗannan suna matsayin wasila ne domin al'ulum, ulumul ala, al-shar'iyya wal lughawiyya wasilatun ila ma'rifatil kitabi was sunna ala al-fahm as-sahih. Ina fata an fahimci. Ina fata ana fahimta ta. To rabit wato da an ka ce rawabit shine jam'i ne na rabita. Rabita kuma kenan ismul fa'il ne. Domin an ce rabata yarbitu ismul fa'il rabitu mace rabitatu. An gane ko? ما دل اسم المفعول مربوط كما اسم المفعول نمتي مربوطة شيسا أكو تتاء سنة تاء مربوطة سبب أرجع أن كل تجمع لا إتكو تم مفتوحة to rawabit jam'i ne na rabita kenan akwai sabani tsakanin malaman lugha suna ganin cewa shin fawa'il na maza ne ko ko yana iya zuwa har ga mata ina fata ana fahimta ta to sai suka yi sabani akan wannan waɗansu daga cikin malaman lugha sun tafi cewa fawa'il na mata ne kawai maza ba su shiga ciki ina fata ana fahimta ta ma'ana in an ka ce fa'ila shi kadai ne za a sawa fawa'il kaga qa'ida mace wadda azzaune ko ko qa'ida mace wadda ta kai inda ba ta buƙatar aure sai kai hattara wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan ay qa'adna 'anil nikah ka gani in wato inna lil muttaqina mafazan hada'iqa wa a'naban wa kawa'iba jam'i na ka'ib kaga duk dai jam'i na mata to sai waɗansu malaman lugha suka tafi cewa a'a har maza ma ana musu amfani da wannan ma'ana kaga ana iya cewa bawasil bawasil da sinun ne bawasil jam'i ne na basil shine mutumin da yake jarumi ina fata ana fahimta ta nawakis jam'i ne na nakis shine mutumin da ya soke kansa walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ina fata an fahimci amma an ka ce nawakis bisad shine mutumin da ya karkace wato qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tankisun bisad ko kuma nawaki nakasa wani mutumin da ya ja da baya da baya وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه إن جاء الله شيطان سيري جاء دبايا دبايا تو جمع روابط جمع رابطة kenan asalin shi shine rabita abinda zai kulla zai hada shi yasa ma akwai babban majalisa ta musulunci ta duniya sunanta rabitatul alamil islami rabita kenan wato kamar abu ce wadda za ta hada alaka tsakankanin kasashen musulmai ina fata an finci ne majalisa ce ta malamai na duniya in akwai matsala wadda ta shafi duniya ba wai ta shafi kasa guda ba za a haɗu can a tattauna a kawo kowane malami ya kawo nashi a yi bincike kaga sai a hada a samu matsala wadda malamai da dama sun san da ita kuma an tattauna kanta a ilmanci to rawabitul arba'a kenan abubuwa guda hudu masu hada alaka nan su turawa sun fahimta cikin bincike kuma yau da gobe akwai manya-manyan ababen da suke hada alaka tsakanin al'ummomin duniya gaba daya to shi ko duk lokacin da an ka ce an samu abin da ya kulla alaka kenan mi za a tunani sai an samu abin da zai dace wannan alakar ya katse ta ko ya kace ta ina fata ana fahimta ta to kenan sai an san su sai a san yadda za a yi a kace wannan arrawabitul arba'a akramakallah su ne abubuwa guda hudu na farko akwai addini ko al'aqida shine abinda mutum yayi imani da shi kaga yanzu da mutumin Niger da musulmin Niger da musulmin Najeriya da musulmin Saudiya da musulmin China me ya hada su musulunci kaga abu ne wanda zai iya hada duk musulman duniya gaba daya haka aqida za ta iya hada duk kristocin duniya gaba daya haka aqida za ta iya hada yan addinin Buda na duniya gaba daya haka aqida za ta hada yan addinin Yahudanci gaba daya kaga wannan rabita ce mun gane wannan da kyau rabituddin na biyu sai kuma abin da suke kira addam ko annasab rabitatun nasab dangantaka dangantaka ta kabilanci dangantaka ta family haihuwa ina fata ana fahimta ta to wannan ana kiranta rabitu ko ko dangantaka ta jini suna ce mata dam saboda dan adam ai ta fuskar jini ne ake samun haihuwa ko ba haka ba to kenan yanzu sai suka ce to akwai rabita ta addam jini dukkan waɗanda abubuwa suna da alaƙa da ɗan adam shi jini an gane ko wato ta hanyar ɗan adam yana tasirantuwa da ƙabila da ya taso daga cikinta yana tasirantuwa da family kinda ya taso a cikinta tunda akwai abubuwan da in suka taso yan uwansa na jini za a ce a nema ka bahaushe ce yan uwa na jini an gane ko ko ko a ce a nemi yan uwansa na ƙabila shi ya sama kaga lokacin zuwan jahiliya za ka ga laraba suna tinkaho da kabilarsu ina fata ana fahimta ta sai abu na uku shine rabitatu wato al-ard al-ard ita ce kasa na ana nufin al-iqlim shine kamar yanki an gane shi jam'in shi aqalim ko kuma wato haffi ilima sun ka dauko mishi kamar idan mutum ya zauna a wuri ya saba da wurin nan ya zauna yayi gindin zama sai a kira shi ta aqalama ta akallama bari ka san yaren ne an gane ko kamar yadda in mutum ya je doktora yanzu sai su ce ta daktara wani fi'ili ne kuma gane ba af'al ilmul annahtu suke kiran shi can da a yanzu kuma suna kiran shi at-ta'rib da kuma wato al-ishtiqaqat ala ayyati hal shine iqlim yanki yanki in an ce al-ard ya shafi al-iqlim yankin da ka fito ya shafi al-madina garin da aka haife ka shine suke kira masqatur ras an gane ko inda kan mutum ya fado saboda dan adam ta kai yake fitowa to sai a kira kasar da aka haife ka masqatur rasihi ina fata ana fahimta ta to kenan wurin da aka haifi mutum ko yanki ko ƙasa ko addaula misali ƙasar da ƙasar ka wadda take baka takarda an gane ko to waɗannan abubuwa ana danganta ɗan adam zuwa gare su sai kuma abu na hudu shine wato al-masalih al-masalih shine lizantiri abubuwan da suke hada ku na mu'amaloli bari mu ce al-mu'amala mun ce mu'amala mutane sun higari tun da Hausa ma mu'amala ake cewa so shi ita ko mu'amala wanda za ta haɗa ka yanzu misali kamar kasuwanci ai yanzu misali dan Niger zai iya zuwa ya kai kasar China ya je siyo kaya me ya haɗa shi da dan China ai mu'amala ce ta kasuwanci ba kasar su guda ba ba yankin su guda ba ba family din su guda ba ba kabilar su guda ba tana yawa kuma ba addinin su ɗaya ba an gane ko amma me ya haɗa su shine kasuwanci mu'amala to sai waɗannan abubuwa guda hudu duk mutumin da abisa doron ƙasa a can da har zuwa kiyama baiwa a ce cikin waɗannan guda hudu babu abin da ya haɗa karkari shi. Impossible in ji masu karatun English. An gane ko? Impossible. To waɗannan ababen guda hudu to suna da tasiri ga ɗan adam. Suna da tasiri ga ɗan adam. To sai turawa suke ci ciwo. Ya za su yi su yaƙi addini da waɗannan ababen guda hudu. Yanzu bayan mun san su arrawabitul arba'a ya za su yaƙi addini da waɗannan abubuwan guda hudu. Firstly, premièrement sai a fara da addini bari mu fara da addini tunda shi muka fara kawowa addini yana da tasiri ga dan adam shi yasa idan mutum ya kudurta zuciyarsa ta kudurta wata aƙida to yanzu da shi da ƴaƴansa da dukiyarsa da komai zai iya sakawa dan ya kare wannan aƙidar koda ta ƙarya ce shi yasa suke ƙoƙarin su saka mutane aƙidunsu tunda idan suka saka ma mutane aƙidunsu suka yadda da addininsu za su zan su ne wakilansu a cikin wannan al'ummar yanzu kaga addinin kiristanci da babu shi kasashen afirka babu shi kasashen larabawa ko ba haka ba babu shi kasashen turai na gabas gabascin duniya to yanzu sai turawa suka yi kokari suka yi sai suka sa wannan aƙidar kaga ƙasar egypt akwai kiristoci musamman mazhaba kok ina fata ana fahimta ta kasar larabawa ce don wani ingajanci kiristoci kasar Filistin akwai kiristoci kasar lubnan musamman faransa ta yi ɓarda wannan wuri kiristoci suna da yawa ina fata ana fahimta ta an gane ko in ka shigo na afirka haddis wala haraj an kiristoci kiristoci kiristoci sun iso yawa to kaga ma'ana ɗauki arewacin Najeriya da kudancin Najeriya kaga kudancin Najeriya kiristoci suna da yawa musamman bangaren da ya shafi ba bangaren bangaren Ibo da wajen kabilu tunda su galibi wajen Yarbawa zaka iske akwai addini addinin musulunci kiristanci bai fi addinin musulunci karfi ba to wannan aƙidar sai su yi amfani da hanya guda biyu ko dai su yi kokari su sa mutane cikin aƙidar su don saboda su yaƙi addinin musulunci na biyu idan mutane ba su karbi aƙidarsu ba to za su jayo su su zamanto su ba su yarda da aƙidar turawa ba amma su zamanto 'yan goyon bayansu ba su da garewa ba yanzu misali in ka ɗauki kudancin najeriya akwai waɗanda sun karɓi aƙidar kiristanci waɗannan wakilan ingila ne a najeriya wasu daga cikin ƙabilu musamman in ka ta yi waɗancan yankuna za ka iske su ba kiristoci ba ne amma ba su bin addinin musulunci arna ne to sai su yi ƙoƙari su ribance su su sa su kamar su ma ƙarin nasu ne ciko ina fata ana fita ta kaga da wannan sai a yaƙi sai a yaƙi addinin musulunci wato ana kiran shi kasbul muhayyid kasbul muhayyid kamar dan ba ruwa na to kai ƙoƙari ya zan dan goyon bayan ka sai ka ƙara ƙarfi siyasa ce yau wa alkufru millatun wahida to wannan hanya ce ta yakar addini shi yasa ƙoƙarin da suke yi su sa waɗansu cikin addininsu Na'am.
da ƙoƙarin da suke yi su jawo arna su kyautata musu ko ba su yadda da addininsu ba ba banza ba ne saboda suna son su zamanto za su taimaka musu don yaƙar babban addini saboda addi idan waɗancan suka bi su to daɗin da suke ji shine sun samu wakilai sun samu gindin zama sannan waɗannan addinan ba za su iya yaƙar addininsu ba domin addinin musulunci shi kaɗai ne ya san yahudanci da kiristanci hakikatan Ƙwarai.
mun gane wannan da Na'am, kyau malam.
to kaga wannan hanya ce ta ayaki wato addini Na'am.
addinin musulunci kuma musamman in kuma suka zo suka iske babu addinin musulunci to sai su dibi wani addini yake da karfi to za za su yi su yaƙe shi don addinin da ke da karfi dole sai ya zama tomi Kishiyarsu.
ya zan kishiyar su to kuma in yana da mutane masu yawa kenan in bai yarda da su ba kenan mulkin mallaka ba zai samu gindin zama ba Ƙwarai.
kenan shi yasa dole suka yi kokari suka yaƙi addinin buda a wajen yankin china suka yaƙi addinin Hin- Hindu- hindosiya bautar eh, shanu a ƙasar indiya saboda addinin in bai yarda da su ba masu addinin kenan ba za su yarda da su ba idan ba za su yarda da su ba kenan mulkin mallaka ba zai sami ba Ba zai samu.
ba zai samu gindin zama ba in wannan ba ta samu ba sai su yi kokari su janye addinin su tunda bai da ƙarfi sai su dibi addinai mafi ƙarfi Na'am.
ko da musulunci ne da wani addini ko ko a'a ba musulunci bane amma addinai ne guda biyu Na'am.
sai su shiga tsakanin sai su hura wuta ta rikici na addinai sai addinan su buga idan suka buga sai su zo wajen su sai su yi musu shari'a su sun san alƙalai Ƙwarai. Makirci.
mun gane wannan da kyau Na'am.
shi yasa dole hanyoyin da aka bi aka yaki addinin addinin musulunci da sauran addinai waɗannan su ne hanyoyi Na'am.
to tun da addini da tasiri ga ɗan adam ɗan adam zai iya ba da dukiyarsa saboda addininsa Na'am.
kenan yanzu Rayuwarsa ma.
rayuwarsa a- za mu zo iyalansa komai nashi zai iya bayar don addinin nasa Ƙwarai kuwa.
to kiran yanzu mi mi- mi suka samu sun samu sa'a wannan ya ishe su idan an shiga akidar su yanzu ingila ba ta bukatar sai ta turo kuɗi kiristanci shi yaɗo a najeriya Gaskiya.
saboda mi Tun da ya kafu.
tun da ya kafu su masu addinin su za su tallafa ma addinin su kaga sun huta to shi shine hadarin akida kafiran makka da suka yaki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da suka mallaka sai da suka sa shi don kare aƙidar su intabe kaga suka sa dukiyar su Allah ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasatan thumma yughlabun sannan suka bada kawunan su aka je aka yaki aka mutu aka yi yakin badar قد كان لكم آية في فئتين التقتا أنك ياك أحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أكي غزوة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا أكي ياك ياك أكي متوى سبو نبي سبو رسوكاري أكيد رسو suka ba da kawunansu suka ba da ‘ya'yansu aka je aka mutu kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah duk abin da kasan suna da shi sun bada shi don su kare akidar su wannan yake nuna tasirin addini ga dan adam mun gane wannan da kyau Na'am.
rabita ta biyu bari mu bar wannan rabita saboda lokaci sai mu sai zuwa ga rabita ta wato annasab annasab ko tunda dama mun mun faɗi ta addini sai annasab dangantaka ita dangantaka tana ma dan adam tasiri shi yasa lokacin da dan adam ya tasirantu da dangantakarsa to zai bayar kare wato zaka iske wani ya fifita addininsa akan dangantakarsa da kabilarsa da kasarsa da maslaharsa Na'am.
wani kuma sai shi fifita jininsa da kabilarsa da launinsa akan mi akan addininsa to wannan turawa suna son irin wannan ina fata ana fahimta ta in ka dibi larabawa kafin zuwan musulunci diba cikin ash'arul jahiliya za ka gani mutum yana alfahari da kabilarsa kuma yana tabbatar da cewa kabilarsa duk abin da ta yi daidai ne Na'am.
yace wa hal ana illa min ghuzayyata fa in ghawat ghawaitu wa in tarshudu al ghuzayyatu arshudi yace wa hal ana illa min ghuzayyata hal da illa uslub al hasr ne ni ba komai bane sai dan kabilar guzayya fa in ghawat ghawaitu in ga- in guzayyata bari in baka karanci ta in guzayyata ta yi alkafara to ni ba zan yi alkafara
Wato in taɓa in tabbace ya ɓace wa in tarshudul guzayyatu arshudi in kuma guzayyata ta shiryu shi ma zai shiryu ma'ana in in Allah ya sa addinin da suke daidai na shi yana kan shi in ma balla ka jahannama za a shi dai guzayya shi ka kallo ba ruwan shi da komai shi yasa wani ce la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana la yas'aluna akhahum ba su tambaye dan uwansu yana bayanin larabawa ne a halin su na abin nan hina yandubuhum lokacin da ya kira su ya daga murya yace a bashi hannu ko ba haka nan bane fi na'ibati a lokacin da musiba ta san komai ana yaki alama qala akan abin da ya faɗa burhanan ba su tambaye shi hujja kenan la yas'aluna burhanan an gane ko ke la yas'aluna burhanan hina yandubuhum akhahum ala ma qala sai at-taqdim wa at-ta'khir saboda baitin yayi istiqama la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana bas tambaya kawai da sun ji dan uwansu ya ce a bashi hannu to an cuce shi ko shi yayi cuta ai shi ne ke gaya maka ka an gane ko shi ke sawar su yaƙi addinin domin duk mutumin da ya fifita launin shi ko ya fifita kabilarsa ko ya fifita family ɗinsa ai da yawan mutane ba wai ba su fahimci musulunci ba gaskiya ba ne ai wasu suna gane musulunci gaskiya ne ko ko wani abu da an ka faɗa sun san gaskiya ne amma ba su iya tsaya ma Allah sun hisan su tsaya ma kabilarsu da 'yan gidansu Allah ce fa ma amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu domin wanda yake son ya yaƙi gaskiya kaga zai iya amfani da addini wanda ba na gaskiya ba kamar yadda muka kawo ko ya amfani da kabila ko ya amfani da family in aka zo kotu ba cewa za ka yi ina dan gidanku ba a'a shin mi dan gidanku ya aikata wace sifa yake dauke da ita nan na za a yi hukunci abin da yasa duk kotunan duniya yanzu sun ka tashi aiki galibi ba su da wani amfani an gane ko suna yin hukunci ne ba akan abubuwa guda biyu ba duk kotun da ba ta yi hukunci kan abu biyu ba to ba za ta zama kotu ta gaskiya ba na farko ta yi hukunci akan alfi'lu aiki wannan mutumin an kawo shi kotu mi yayi a ya kashe wani mutum to kisasi kaga an yi masa kisasi ba dan yana dan kabila kaza ba ko dan addini kaza ko dan yanki kaza a'a ga aikin da ya aikata a wannan mutumin an tuhumce shi na an duba an ga bai da laifi tunda bai aikata komai ba sai an yi sai a kyale shi abu na biyu الصفة الخلق الخلقية لا الخلقية الصفة الخلقية أنغانيكو صفة تطبيعة شيني خلق وإنك لعلى خلق عظيم لا الصفة الخلقية با أي متون أكن حكمتي با أي متون حكمتي أكن صفة سا تهلت دا الله يمسا دومين دان أدم بيد ذائي أكن هلت دا الله يمسا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة sannan kuma wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha ba kayfa tasha'una ba shi Allah shi ya halice ka yayi ka ga dama yayi ka dogo yayi ka gajere yayi ka baki yayi ka fari yayi ka dan kabila kaza yayi ka a zamanin da yake so yayi ka a yankin da yake so kenan wannan dan adam ba a yi masa hukunci akan sa in kai mutum hukunci dan an haife shi kaza ko dan yana dogo ko dan yana gajere kayi kayi kuskure amma as-sifatul khuluqiyya tabi'a wani ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum cikin hadisi na Anas da sauransu to idan muka duba idan kai ba mu kotu hukunci akan ɗabi'arsa wane kadhib sifa ce khuluqiyya ta ɗabi'a makaryaci ne kenan sai mu sa hukunci bai da ɗabi'a mai kyau ko mu ce bai da sifa mai kyau to amma idan ba waɗannan za a yi hukunci da su ba babu kotun da za ta tsira a duniya shi yasa da kotunan na turawan wanda su ma karatu ne mai yawa ya kamata a yi bincike kansu al-mahakimul alamiyya da al-ittifaqatul alamiyya an gane ko sawar hannu da aka takardu na duniya da al-ittihadatul alamiyya da al-mu'assasatul alamiyya duk wanga ko ne na buƙatar bincike da karatu mai tsawo ɗaliban ilimi ya kamata a dage zuwa ga bincike mun gano da kyau ko to kenan yanzu idan mutum ya kasance yana fifita jini da kabila akan mi akan musulunci to kaga za a samu matsala shi yasa kenan yanzu yadda su yi su yaki addini sai su zaɓi mutanen da sun fi son jininsu da addininsu to kaga wannan za su yi amfani da su don su yaki addini shi yasa la turawa da suka karanta tarihin musulunci na'am mai don hankalinka da kyau na'am malam can kafin zuwan musulunci ai akwai laraba suna alfahari da kabilarsu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da larabawa ba su da aiki illa kai ma juna yaki da haji Kwarai kuwa.
kullum cikin yaƙi yaƙi ake sai musulunci zo sai ya haɗa su jasa in ka karanta shi irin jahili sai kaga kowane yana alfahari da ya je ya kai ma kabila kaza hari ya maida su bayan sa ya kakkashe na kashewa ina fata ana fahimta ta eh har mutum kai shi sha'ir yana alfahari da cewa idan ka ga mutum ya tsira daga gare shi shine lokacin da ka gane ko na'am kamar ɗiba cikin takare ita ke sawar mutum ya tsira ya ce a tagdu ya kulaibu ma'i ila idama jabalul qaumi an jahul firaru a tagdu ya kulaibu ma'i dan uwansa ne an ka kashe yace yanzu kai kulaibu muhalhal bin rabi'a yace a tagdu ya kulaibu ma'i yanzu kai kulaibu kana tafiya tare da ni idama a lokacin da jabalul qaumi raggo daga cikin rag- raggaye daga cikin mutane an jahul firaru abinda zai sa wa shi kira ban kashe shi ba shine ya- ya diba cikin takari ya rubuta na'am
an gane ko to kaga suna alfahari da wato kabila su su fifita ta akan mi akan gaskiya an dan wansa ne an ka kashe shin yana da gaskiya bai da gaskiya kaga shi ba wannan yadda me shi ba kwarai kuwa.
ina fata ana fahimta ta suna tinkaho da cewa suna yaƙe yaƙe mut- ahzabun ne mutafarriqa sun rarraba suna kashe juna kaca kaca kaca kaca kaca kaca ba ruwansu da launi ko wani abu suna ta kashin juna sai musulunci ya zo sai mi sai ya haɗa su to tunda musulunci ya haɗa su kaga Mahmudu Kunaim a cikin uh, qasidarsa ta abin nan da yayi ta Rifaul Alam Islami yace man wahada al-araba hatta sara watirahum idha ra'a walad al-mawturi akhahu wa kayfa kanu yadan fil harbi wahidatan man khadaha باع باع دنياه بأخراه وكيف ساس رعاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أوشاه وكيف كان لهم علم وفلسفة وكيف كانت لهم سفن وأمواه سن المساواة لا عرب ولا عجم ما لامرئ شرف إلا بتقواه وقررت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه masha Allah kagani yace man wahada al-arab Na'am.
wani na ya hada kan larabawa hatta sara watirahum har watirahum wanda yake dauke da wani wato kyashi da keta an gane ku Na'am.
idza ra'a walad al-mawturi in ya ga dan wanda yake jin haushin sa badaran da ya rama akan da akan abin da uba ya masa akhahu sai ya jawo sai ya jawo shi mai da shi dan uwa shine akhahu daga al-akhu ne kamar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akha bainal muhajirina wal ansar mun gane wannan Allah kuma ya ce wa Allah fa bani wa allafa baina qulubihim Allah ya sanya soyayya a cikin zukatansu to yanzu can kafin zuwa musulunci ga halin su amma ga suna yaki musulunci ya zo ya hada su to ana nan ana nan musulunci da yana cikin jaziratul arab na'am musulunci ya fara karfi duk da ke inda musulunci aka fara taimaka mishi a afirka ne aka fara taimaka ma musulunci bayan makka to sai afirka tunda musulmi na farko ina suka yi hijira sun yi hijira a habasha inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad suka yi hijira ta dai suka yi hijira ta biyu sannan ta uku ce aka yi a madina ina kwarai mun gane wannan kenan wannan shine tarihi kuma ya tabbatar da wannan ashe musulunci ya shiga afirka kafin ya je madina na'am ina fata ana fahimta ta
kwarai eh Habasha Eh, kuma sun ce sun yi masallaci a can wannan wurin kina kaga ashe masallacin habasha ya rige masallacin madina na'am musulmin da a can tunda suna sallah ina fata ana fahimta ta kenan masallacin da aka gina afirka na ƙasa habasha ya rige masallacin madina tunda lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai je a madina ba wannan ba muna faɗa bane da muna kishin afirka saboda haqa'iq tarihiyya ne
kwarai kuwa.
To yanzu daga baya sai musulunci ya fara faɗaɗa. Daga Makka aka taso aka zo Madina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira, musulunci ya fara samun ƙarfi aka yi yaƙe-yaƙe. Bayan musulunci ya fara ƙarfi sai musulunci ya fara faɗaɗa a cikin waɗansu yankuna. To shi an ka samu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan qaba'il na arab sun ka zo suka shiga daga baya kuma sauran kabilu suka shiga sai aka samu waɗanda ba larabawan ba sun shiga musulunci akwai turkawa al-atrak musamman daular abbasiyya akwai kuma al-akrad kurdawa waɗanda salahuddin al-ayyubi cikin su ya fito akwai kabilu daban-daban sai suka shiga farisawa sun shiga musulunci su salmanul farisi ya shigo kuma musulunci ya kai farisa to sai turawa suka ga yanzu yanzu tunda sun samu karfi ya za a yi a yaƙi musulunci sai suka ce to akwai abubuwa guda biyu na farko akwai kabilun da sun shiga musulunci amma dan ya fi karfin su suna ganin musulunci mamaye su ne yayi musamman in ka dibi ɗabi'a shi'anci kullum ana zancen Husaini ba abincin Hassan saboda mi saboda Husaini ya armi Farisa shi yasa duk mai bakin rawani wai jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na saboda jikan Husaini ne tunda Husaini ya armi Farisa ba za da wuya ka sun kawo zancen Hassan kuma suna amfani da Husaini saboda shi aka kashe saboda su motso ma mutane wani abu da ya koyu a can cikin tarihi su yi amfani da wannan dama ina fata ana fahimta ta to kidan kaga wannan kenan kenan yanzu duk kabilu waɗanda suka shiga musulunci wasu sun shiga musulunci da gaske wasu kuma suna ganin a'a abin ya fi karfin su ne mamaye su aka yi kenan wannan hanya ce a yi amfani da wannan kabilancin don a yaƙi don a yaƙi addinin musulunci kun gane wannan da kyau ɗai kenan na biyu bayan wannan sai kuma su larabawan sai a nuna musu musuluncin bai da wani muhimmanci gare su musamman a yanzu tunda a lokacin daular abbasiya in ka diba an yi samun rikici tsakanin larabawa da sauran kabilu su bashar bin burd farisawa ne su abu nuwas larabawa farisawa ne yake so in ce su bashar bin burd farisawa ne su abu nuwas da sauransu sai suna yin waƙe a cikin adab suna suka zuwa ga larabawa ina fata ana fahimta ta haƙƙa da wannan ta bashar bin burd a azila la anamu ala iktisarin wala alqa ala maulan wa jarin sa ukhbiru fakhir al a'rab anni wa anhu hina baraza lil fakhari muna ganewa wannan qasida yana alfahari ne da kabilarsa ta farisawa har yana nuna hadararsu ta farisawa ta riga hadarar larabawa kenan don haka su ba za su bi laraba ba laraba ba wani abu ne gare su ina fata ana fahimta ta to kaga wannan motsar da rayar da kabilanci ne a sashi cikin addini har yana sufanta larabawa ai su lokacin da suka yi tasu hadara suka gina tasu hadara su farisawa da rumawa ko ba haka mutum da lokacin su ne fawa a duniya ya ce larabawa cikin sahara suke ba su da aiki illa korar kusu da shan ruwa a ƙasa ya ce shi yasa in kamar in suna son su sha ruwa an gane ko ko ko su kama kusu wai tunda kasan laraba suna farauta da abin nan da karnuka misali yace sai a gaba larabe da kare suna da gangantu ana gudu tsatsere ya kure za a sha ruwa kowa yana jin kishirwa a ƙasa kenan da balarabe da kare tare na ake shirwa ko ko kusu ya gudu cikin sahara da balarabe yana gudu da kare ana da gangantuwa zai caɓe wannan kusun ya ce wa kunta idza za'imta ila qarahin sharakta al-kalba fi zaka al-itari to sai an ka samu mazhaba ta taso sunanta ash-shu'ubiyya an gane ko ash-shu'ubiyya sune mutanen da suke cikin daular musulunci musulmai amma su shu'ubu ne waɗanda ba larabawa ba sai an ka samu kuma al-qaumiyatul arabiyya ina fata ana fahimta ta qaumiyya ta larabawa kaga nan ma matsala ne ina fata ana fitata to yanzu da matsalar da ta taso cikin tarihin daular abbasiya kaga yadda anke an ka kashe yahya barmaki an gane ko na atrak da sauransu sai su ɗauko tasirin yadda su yanzu in ka duba mushkilar da akwai tsakanin larabawa da turkiya ai ba ta yau ba ce ina fata ana fitata ba za mu abin ga akwai jawanib kathira tun da kaga tun kashe yahya barmaki a wancan lokaci daular abbasiya ai ana rubuce da shi ina fata ana fahimta ta to kuma yanzu gashi daular Uthmaniyyar Turkiyya ta yi yaƙi da ƙasashen Larabawa to yanzu kuma an zo abin ya rizki to kaga akwai matsaloli min aljawani bil aqdi saudiya tana bin janibi salafi turkiya tana bin janibi sufi ina fata mu je min aljanib al akwai wajen tattalin arziki min aljanib akwai bangarori daban-daban daban-daban to yanzu tunda su turawa sun fahimci haka kenan yanzu me za a yi sai a yi kokari a motso wannan rikici a nuna ma sauran ƙabilu musulunci ba addinin Allah ba ne mamaye su ne aka yi da ƙarfi don saboda a maida su ƙarƙashin larabci kaga da an yi haka an yaƙi mi an wargaza musulunci kiran kowa shi kuma addinin gidansu na biyu su kuma laraba sai an musu a'a kak ku yadda da waɗannan mutanen ku yo ta ku qaumiyal arabiyya yanzu tunda yanzu in ka dibi ko filastin sai a ce qadiyyal filastiniyyal arabiyya qadiyya ta Falastinawa ta Larabawa to shi masallacin Qudus na waye na musulmi ne ko Larabawa ai akwai kristoci a cikin Falastin kuma ba ruwansu da wannan masallacin akwai kristoci a Lubnan kasashen laraba akwai kiristoci waɗanda ba ruwansu da wannan masallacin kenan qadiyatu filastin ba arabiya bace islamiyya shi yasa dole ko cikin littafin tarihi sai ka sun dauko indama dakhala al-arab al-andalus sai a ce haba hadaratul arab wal muslimin fi andalus sai a ce haba kajiya wai hadaratul arab wal muslimin me yasa ba a ce hadaratul muslimin ba kaga waɗannan abubuwan hatta cikin tarihi rubuta su yana da hatsari to anan abinda nake son in ci shine cewa alqaumiyyal arabiyya sai turawa sai suka ga tana da kyau kaga na farko in sun ka kawo ta za su nuna ma larabawa ku taho ku haɗa kanku a matsayin ku na larabawa don ku ci nasara kana fahimta ta kenan daga nan sun raba su da musulmin duniya gaba ɗaya yanzu an ce musulmi sun kai biliyan biyu mutum miliyar biyu musulmi in an kaɗa larabawan duniya misali a ce sun kai miliyon ɗari uku misali ko miliyon ɗari hudu ƙaddarta misali da nake bayarwa ƙaddarta ma a ce miliyon ɗari biyar masalan to an raba su da mutum biliyan ɗai da mutum miliyon ɗari biyar akwai matsala ko babu madalla abu na biyu in an kai wannan kaga an ja musu matsala ko to abu na biyu su ko in an ka ba su alƙaumiyar arabiya mi za a yi musu an raba su da addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an maida su zuwa ga jahiliyar da sun ka kasance can da ita kanta suke wadda kuma wannan jahiliyar ba za ta taɓa sawo su ci nasara ba sayyidina Umar yake cewa nahnu kunna qauman azilla fa a'azzana Allah bil Islam fa mahbabtaghayna al-izzata bighayrihi azallana Allah mu mutane da mun kasance kaskantattu ma'ana ba mu da karfi sai Allah ya ba mu karfi ta dalilin musulunci ba dan yaren mu ba dan muna laraba ba dan jinsi mu ba dan yankin mu fa mahma btaghaina al-izzata ko fa idza btaghaina al-izzata bi ghairihi in mun ka nemi wata daukaka ba ta hanyar musulunci ba azallana Allah sai sai Allah ya kaskantar da mu gashi ne yanzu yana faɗo to shikenan to sai suka sa su shi yasa malaman da suka san abin da suke yi sai suka fara rubuce rubuce kaga akwai wani babban marubuci a kasar kuma malami a kasar kasan misra ana kiran shi muhammadul ghazali an gane ko ba wancan abu hamidul ghazali ba mai littafin usul fiqh muhammadul ghazali a sunansa abu ba wancan abu hamid wanga kuma muhammad shi wannan ghazali kin mu'asir ne bai jima da rasuwa ba yayi rubutu akan alqawmiyya al-arabiyya sannan kuma sheikh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi littafi naqdul qawmiyyah al-arabiyya ya kawo shi yake cewa wannan mazhabar da ake son a kawo yace ana son wato tura sun fahimci wani abu idan suka ce za su yaƙi addinin musulunci kai tsaye zai ba su wahala to ya za a yi su laraba a nuna musu ai su dawo su haɗa larabawa don su tunkari turawa kenan sun fahimci cewa su yaƙi larabawa shine mafi sauƙi da su yaƙi addinin musulunci sai a ce musu su zo su haɗa su yi alƙaumiyatul arabiyya shi sa in za a yi wannan taro na ƙaumiyatul arabiyya kaga sai duk inda balarabe ke zai zo kaga cikin balarabe akwai salafi cikin balarabe akwai mai bin sufi akwai kirista akwai drus akwai masu bin addinai waɗanda ba su da alaƙa da musulunci to duk sai a taro a ce wai taro ne za a yi na alƙaumiyatul arabiyya saboda a ga yadda za a tunkari ƙalubale da suke fuskanta al'ummar larabawa shi ne hada ya za a yi mushirki kafiri za ka haɗa kai da shi ka ce kuma ka yaƙi mushirki kafiri mustahil ba zai yi ba to wannan yaudara ce mai so ya karanta wani littafi na qadul qawmiyyat al-arabiyya littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske yace ba inkarin musulunci tabbas wanda Allah ya saukar da shi gare shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe ne kuma lalle sahabbai waɗanda suka kama bishi a wancan lokaci a yankin su larabawa ne yace to amma yanzu mutane da dama sun shiga cikin musulunci kuma kowanne lokaci ai ba laraba ɗaya sun shiga musulunci ba su bilal sun shiga su salmanul farisi sun shiga da yawan mutane sun shiga kuma mutane su yi musulunci aiki waɗanda ba larabawa ba in ka dibi hadisi su imamul bukhari da da tirmidhi da ibnu majah da abu dauda ba larabawa bane ibnu jarir al-tabari ba larab ba larabi bane daga tsafaristan ne suna da yawa kuma wanda sun kai musulunci aiki su imamu shatibi an gane ko to kaga kenan ana son a yaki musulunci ne da wannan sai an ka kirkiro al-qawmiyatul arabiyya shi yasa dole sai mutun ya nisanta daga wannan domin in ya zamanto ka fifita jinsinka akan addini to kenan kai ka ganin kimar jinsinka da kabilarka da kuma addini da kake da alkur'ani da sunna kuma da an kama wannan turba kenan babu zancen cin nasara sosai rabita ta nawa ta uku bayan mun sai al'ard al'ard kasa kasan ita kasa da ita Allah halicci dan adam tana da tasiri ko ba haka nan bane tun da wani juz'i ne da ruhun da jasadun na to shi jasadun wanga eh jasadun bari mu yi abin nan ne kan mu ce jasad irin na yan jami'a jasadun jiki eh to shi kuma da bi aka daga kasa ne aka ɗebo kowace in ka diba mala'iki da yazo ya ɗebo daga kowane irin yanki na kasa ya hada shi yasa mutane suka zo da kasan mai tsauri da wadda ajja da kaza da kaza da kaza in ka duba shi yasa ɗabi'o'in mutane kamar da cikin hadisi wani dan adam yana da ɗabi'a mai kaushi wani kuma mai wani da saukin ɗabi'a wani fari wani toka toka wani kaza kaza almuhimmu dai saboda ƙasa daban-daban aka kwabuwa aka yi wannan tasirin lokaci tasirin abin nan tasirin yankin da aka ɗiba mutum to ƙasa kenan ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turab allati mu mun ka halice ku daga ƙasa nan ba ana nufin mu aka halitta da ƙasa ba annabi adamu fa inna khalaqna aslakum min turab domin waɗannan ayoyin dole sai mutum yayi hattara da su kakka zo ka iske an ci a'a an halice mu daga ƙasa an halice mu daga tabo an halice mu daga laka an halice mu daga maniyi an halice mu daga jini an halice mu daga tsoka a'a duk hahhada su ne zakai annabi adamu daga ƙasa hawwa'u daga haƙarƙari sauran kuma mutane maniyin nan shine yake zama abin nan mai miki da suna shi annabi adamu kasa ta koma ta har ta bushe ta zan kaza shi kuma dan adam shine ya koma daga mani ya koma jini ya koma tsoka aka halice shi ya zan kasusuwa sai ka tattara nasoshin in ba haka ba sai a ce maka can an ce kaza khalaqal insana min alaqin khalaqnakum min turabin kuma wani wuri a ce a'a walaqad khalaqal insana min salsalin min hama'in masnun wani lokaci a ce kaza to ya zaka yi duk sai ka hada su annabi adam shine daga kasa hawa daga hakarkari sannan kuma sauran mutane aka bi wadancan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين شاعر يتي خلقت من التراب فصرت شخصا تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب malam wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kenan malam karatunmu yau ne ya kamata eh tun da lokaci ya fara kurewa sai mu zo mu tashi akan rabita wagga ta uku a ta uku da ta al'ard eh tun da akwai ta al'ard akwai ta al'mu'amala sannan sai mu shiga zuwa waɗance ne ya bi iznillahi ta'ala idan Allah ya ba mu iko kenan kaga shiga tasirin ƙasa ga dan adam da yankin da ya taso ga yan yankin ka sun hadi ƙarya ga abin da Allah ya ci ga dan yankin ku yayi zalunci wanda an ka zalunta ba dan yankin ku ba to yanzu kaka gaskiya zaka bi ko ko dan yankin ku zaka bi dan ƙasar ka zaka bi ko ko kaka zaka yi za mu zo mu dora daga nan mu ga ƙarin hanyoyin da turawa suka bi wajen yaƙar addinin musulunci kuma don saboda musulmi su farga su san abin da suke yi abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri duk da lokaci ya yi mana halinsa mala yana cikin tattauna mana matsaloli masu ɗaukan hankali to muna fatan da yin allah ya kai mu rana ita ranar juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma za mu kasance tare da malam don ci gaba da wannan maudu'i mai matukar mahimmanci a abin da aka faɗa na daidai allah ya ba da lada wanda kuma aka yi kuskure ko tuntuɓen harshe allah ya gafarta masu kallon mu da sauraron mu muna addu'a ga wato Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa ya sa da sauran ƙasashenmu na musulmai gabaki daya Allah kuma ya sa albarka a cikin rayuwarmu gabaki daya abin da ake gaya mana kuma Allah ya bamu ikon aiki da daidai wanda yake kuma na kuskure Allah ya bamu ikon nisanta shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آمين. آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آمين. آل محمد كما آمين. باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم آمين. إنك حميد مجيد آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Perfect.